kuma kamar yadda shugabannin wannan masallaci suka sanar jiya da ikon Allah a wannan wata mai albarka zai zamo darasinmu na ƙarshe muna fata Allah ya ba mu dacewa jiya mun tsaya aya ta 260 a cikin suratul baqara haka ne yau za mu dora 261 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم sadaukarwa zuwa ga Allah tana farawa da mutum ya ba da ransa don kare addinin Allah bayan rayi babu abin da ɗan adam yake so kamar dukiya shi yasa mutum yake cewa rai ya fi dukiya shi addini ya fi rayu a dalilin addini mutum zai iya ba da ransa kuma ya ba da dukiyarsa babu abin da za ka bayar saboda Allah face Ubangiji ya mayar maka kuma ya ninka maka alheri da lada mai yawa to muna magana akan jihadi muka zo mas'alolin da suka shafi ba da sadaukarwa wato a ba da dukiya don Allah to sai sura ta tsaya ta yi mana magana akan aƙida. duk yadda za ku yi sallah duk yadda za ku ba da sadaka duk yadda za ku yi jihadi idan ba ku da tacacciyar aƙida wanda take da alaka da tsayawa ga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kuka yi rusasshe ne to tunda an karantar da mu ayatul kursi da ayoyin da suka zo bayan ta da za su zaburar da mu gaba da sanin Allah da matsayin ubangiji a gun bayansa to sai kuma aka dawo a kira mu cewa to in fa muka yadda da Allah shi ɗaya To abinda Allah ya mallaka mana da dukiya mu dinga sadaka da shi. A musulunci ba a son ka zama mai tauri, ba a son ka zama marwaci, ba a son ka zama mai ƙauro, ba a son ka zama mai kankamo, ba a son ka zama mai matsin hannu, ba a son ka zama mai wuyan bayarwa, mai nauyin hannu duka wannan tawaya ce. Amma duk abin da kake da shi idan Allah ya buɗe ma kirjinka da zuciyarka ka bayar, to baka bayar a banza ba. Ya za ka gane haka shi ne faɗin Ubangiji ta'ala ya ce masalin lazina yin fi ƙuna amwalahu lalle misalin waɗanda suke ba da dukiyoyinsu fi sabilillahi suna ciyarwa ta hanyar Allah ai da'atihi akan da'a ma Allah ka masali habbatin Allah ya ce kamar mutum ne ya ɗauki ƙwaya ɗaya an ba ta saba a sanabil in ya shuka ta ta samar da zangarniya guda bakwai idan kai shuka tana fitar da zangarniya dan abin da ka shuka kwayoyi ne kaɗan la'alla abin da ka watsa a cikin ƙasa yayin shuka ka shuka bai wuce kwaya bakwai ba aka ne amma in ya fitar zangarniya zai fitar da yawa aka ne ko ba ka bane misali Allah yake ba mu cewa kamar haka Allah yake ninka ladan sadaka idan ka bayar ɗan kaɗan yadda kuke shukan nan yake tsirowa ya zama sadaka kamar haka ubangiji ta'ala yake biyan ku yace fi kullu sumbulatin mi'atu habba da kowane zangarniya za a samu kaman kwaya ɗari haka Allah yake bayarwa yadda ake ba ku amfanin gona ninki idan kun yi shuka haka Allah yake ninka ladan sadaka idan kun yi ciyarwa wallahu wallahu yudaifu liman yasha Allah yana ninka lada ga wanda ya so ga abin da ya so wallahu wasi'un Allah ma'abocin yalwa ne alimin kuma Allah masani ne in kun bayar dan kadan kada ku kada ku rena Allah ba zai rena ba Allah yana sani in kun bayar da yawa ba zai yi yawa ma Allah wajen ba ku lada ba Allah yana sani ina fata an gane sallar ce ni الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi a hanyar Allah sun malayar da ma an faƙo mannan sannan ba sa biyo wa abin da suke ciyarwan da gori domin gori tana ba ta aiki ko ko gida ne wani zai ce ba ku rasa ci ba ba ku rasa sha ba kuna kaza kaza to me na faɗan wannan wandan ciyar wanda shayarwa aikin lada kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa mazaje kada ku damu da kuɗin da kuke ɓatarwa a gidajenku wajen ciyar da su hatta luqmatin lati tada'allafi fi imrati har loman tuwo da matarka take sawa a bakinta ana rubuta ma lada to ina hasara ana zaka in ka ciyar da su zaka samu lada to in za a yi jihadi in za a gina wani abu na addini wanda ka san taimakon fi sabilillahi ne a hanyar Allah ne to idan ka bayar irin duk irin bayarwar da bata biyo da gori ba wala azan bata biyo da mummunar magana ba bakar magana ko ka jefawa mutane magana gashi nan ku tashi ku tafi na huta da jaraba ko kuma na yada mangoro na huta da da da kuda ko kuma sai kai musu tsawa ka sa su a layi ka tozarta su kun ka ba su ko dube biyo wannan ba wanda suka yi wannan babu gori cikin sadakar su babu walakanci cikin sadakar su Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim lalle suna da lada a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wallahum ya hadaru da kuma ba sa bakin ciki fil akhir tilanar alqiyama Allah ya samu dace sai Allah ya ce قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم A mu'amalar neman kuɗi da bayarwa zuciya tana shiga ciki. shi Ubangiji mai albarka da ɗaukaka yana daga cikin karimci irin na Ubangiji, yana jin haushin ko kuma Allah baya son waɗanda ba sa roƙonsa. Allah yana fushi da wanda ba sa roƙonsa. Duk wanda baya roƙon Allah, Allah yana fushi da shi. Shi yasa Imam Abu Yusuf Tirmidhi a wani hadisi Annabi ya ce babu malalaci irin wanda yana da bukata amma wai bai da lokacin da zai tashi roƙi Allah. Akwai malalaci kamar sa? Allah ma ba za ka roƙa ba? To amma shi kuma dan adam fa wa ibn adama hina yas'al min shi kuma dan adam kana matsa mar da roƙo yana tsanar ka bambanci dan adam da Allah kenan duk wanda ka matsa wa da roƙo ko mahaifinka ne sai ya ji daga ka zo zai ci haba wannan ka cika fitina haka in mata ce duk wanda ka matsa wa da roƙo haka yake ji bambanci dan adam da Allah kenan to Allah kuma ya baya son waɗanda ba sa roƙonsa shi kuma dan adam yana kosawa da masu roƙonsa an ji bambancin Allah dan adam to game da sadaka Allah ce kaulul ma'ruf a kowace mu'amala ku yi magana mai daɗi magana mai kyau abubuwa guda biyu ba sa gittawa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam face sai ya zaɓi mai sauki annabi baya zaɓen abu mafi wahala in na tambaye ka sai ka ce aka tuna da ni me ka faɗa jiya a gaya min abin da na faɗa a huta me samar wa mutane sauƙi a cikin magana ya fi wanda sai ya ba da wahala ya faɗa ko ya ba da wahala a fahimce shi to kullum qaulul ma'ruf shi qaulul ma'ruf sadaka ne annabi ce in baka da dukiyar sadaka baka da hanyar da zaka taimaki wani kai ba zaka iya kowa dama ba to karka rabu da abu guda biyu magana mai daɗi da sakin fuska eh annabi ce wa an talqa ataka bi wajhi ko an ganka a gare fuskar ka a sake amma fuskar ka a daure bakka da hanyar sadaka bakka da hanyar taimako bakka da hanyar agaji baka yi wa kowa komi ko maganar ka ba daɗi to ya za yi da kai ba kamar takobi a rana ga kaifi ga zafi aƙalla dai ka dinga sakin fuska in ma baka da kyauta kuma dama mafi yawan mutanen da suke da rowa ai ba su ai suna da fara'a za su sauma fuska a yi wasa a yi dariya amma kayansu nasu dariyansu ne na kowa ba a san wani dabiya qaulun ma'rufun a dinga yin magana mai kyau a mutane wa magfiratun da gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala khairun min sadaqatin tafi sadaqa tafi sadaqar da ya tuwa al'aza wanda kuma ɓaci ya biyo bayanta. A wata fassara aka ce wato suturci al'aurar mutum ita ce magana mai kyau. Duk wanda ya gaya ma sirrinsa to karka je ka faɗa. Yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga roƙon Allah ya raba ka da aboki mai yawan fallasa. Yana son ka fa kuma ba dan baya son kai ke faɗa ba. Ba dan ya tozarta kai ke faɗa ba amma wallahi magana ba ta kwana a cikinsa. in ka faɗa mana magana ta kuma a cikin sa kaman bai da lafiya Allah ya sauke eh mutum ya dinga roƙon Allah ya raba shi da aboki mai yawan fallasa wani haka Allah ya yi shi to rike maganar mutane mutunci ce shi ma'aruf ana nufin dattaku mutunci nagarta sanin ya kamata an gane to haka ya kamata ka yi mu'amala da mutane kuma ka dinga sassauci tana yafewa in ka kumburo to ka sace yi ruwan zafi ya tafasa to ya dan yi sauki saboda a samu a sha saboda ba mu iya shan tafasasshen ruwa to Allah ta'ala ya ce ya fi abin da ka bayar ka yi kyauta ka yi kyauta ka yi kyauta amma ba ga bakar magana ka bayar ka bayar ka bayar amma kai goyi Allah ya ce ba a son wannan mu sani wallahu ganiyun Allah shi ne ma abocin wadata ɗan abin da Allah ya baka shi ya baka da bai baka ba ba zai hana ka an gane to kai da Allah ya baka yana son ka ya baka wanda ya ce ka bashi shi ma Allah yana son sa sai ya ce ka bashi me abin laifi a nan babu rigima tsakanin mai akwai da mai bayarwa ai sai dai kai aladul uliya kairin mi min yadu sufla kullun hannun bayarwa ya fi hannun karba in kana da zuciya mai kyau zuciyar namiji mumini musulmi to ka fi son ka bayar akan abaka ma'aunin nan kowa shi zai wa kansa shin da a baka da ka bayar wanne ka fi so wannan shi ne zuciyar mumin ta gari mai kyau Eh, wani ya fi so a bashi aya kan ya bayar ko halimun kuma Allah mai juriyar haƙuri ne Eh, Allah mai juriyar haƙuri ne sai Allah ya ce ni يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tubdilu sadaqatukum kada ku dinga ɓata sadakokinku idan har ku riga kun yi bil manni da gori wal aza da kuma mugun magana kar ka taɓa yi wa mutum gori kana ta ba su kuɗi kana ajiyewa ɗan abin da ake ajiyewa yanzu a waya mene eh receipt ko nan da ta ɓaci sai kai posting a facebook ba ya ce ban taɓa ɓaci ko kowa ba to gashi nan kar ku ɓata dukiyoyinku da wannan in kun bayar kar ku faɗa mafi alherin sadaka ita ce wanda dama ta bayar hagun ma bata sani ba in ka ba in ka ga mutum yana yawan aiki a sadaka masu yake a sani in za ka iya ka ba wa mutum kai da shi in ba za ka iya ba ka ajiye dan aikin da ba zai faɗa ka bayar ya bayar ba amma in zai ce to in ya ce ba na ba shi ko tambayewa ne an gane to dama ya ba wa wannan ya kai ne dan aji sai mummunar sadakar zamani ta ɗauka a hoto in ne baka riga sai an rike ka an dauka a hoto in ne baka tiya ɗaya na shinkafa sai an dauka a hoto Allah ɗaya san zukatansu Allah ya shirya da mu la tudlu sadaqatukum bil manni wal adha kallabi Allah ya ce kaman wanda yunfiqu malahu suke ciyar da dukiyar su a nasu dan mutane su gani su yaba musu ce su masu ciyarwa ne to shirya Allah ya san me yi sai wanda yake yi amma mai hassada kullun yana ga mai taimako mai riya ne in ka daina yawan cewa da yake yawan kyauta ne riya yake yi to mai faɗan wannan hasira ce da shi shi ba mai yin daidai sai shi shi yana yin kyauta tasa daidai ce amma in wani yayi riya ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan annabi ya ce a kawo sadaka in wani ya kawo da yawa munafikan da suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani riya ne kaga ya ji ya kawo da yawa in ya kawo kaɗan munafukan da suke musu ce to me Allah zai da dan karen ɗinka kaje ka kawo bai fusa ba mi za a yi da wannan su ba yadda za a yi ka iya musu to ubangiji shi ke hukunci ga bayinsa amma dai mu kiyaye yin riya a cikin sadaka amma mu kiyaye cewa wani yayi riya saboda ba mu san tsakanin bawa da ubangijinsa ba ko ba mu san abin da mutum ya kimsa a cikin ransa ba to kallabi yunfiqu malahu da annas kamar wanda suke bada dukiyoyinsu wato saboda nuni ga mutane ko wala yu'minu billahi eh wala yu'minu billahi ba su imani da Allah ba yawmul akhir da kuma ranar alkiyama to misalin su Allah ya ce ne fa masaluhu misalin su kamar safwan kamar misalin sandalallen dutse ne alaihi tirabun fa asaba ruwabe wato akwai ƙasa misali akan dutse sai aka yi ruwa shin ruwan ruwan saman zai tafi yadda ƙasan ya baje ko ƙasan zai zauna kama akwai kura ko tur- abin nan rairayi a kan dutse sai aka yi ruwa ba ka ga ruwan ba zai wanke dutsen ba ai zai wanke rairayin yanzu bai ko to kamar haka dai sadaka su gashi nan sun ba da sadaka amma riya ta wanke ta kamar sandararren dutse ne ko wato ya na ko ala shay'in wato wadda fatar ka husal da ko sai ya bar shi wato ya watse la yaqbiruhu ala shay'in bai da ikon yin wani abu yin ma kasabu cikin abin da suka aikata ma'ana ba sa samun lada ko dan kankani musani wallahu la yahdil qaumil kafirina Allah baya shiryar da mutane kangararru ma'ana wanda suka kafirce wa kiran Allah na cewa kar ayi gori kar ayi mummunan magana kar ayi riya ina fata an gane a nan ba kafirci ne na barin Allah ba kafirci ne na kangare wa bin dokar da Allah ya kafa mana kar ka yi kaza to in ka yi ka bijire ina fata an gane sallah ce ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم na'am كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فظل والله بما تعملون بصير Allah ta'ala ya ce wa masalul ladina yunfiquna amma waɗanda suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu ibtiga amrbatillahi dan neman yardar Allah wannan tsakanin su da Allah suke bayarwa ake ci ko sai Allah ya ce ni hmm? wa tazbitan min anfusihim wato sun sun tabbata daga cikin zukatansu cewa tsakaninsu da Allah suke yi babu munafurci babu riya bikilafil munafiqin sabanin munafiqai da suke yi ba dan Allah ba alladheena la yarjuna huwa da ba sa neman taimakon wa ba sa neman lada a gurin Allah wato kamar salil jannatin kaman gona ce bere da wata wanda take kan tudu ko take kan jigawa kun san gonar jigawa in an yi ruwa za a samu amfani haka ne in ba a yi ruwa ba kuma za ta bushe to sai aka samu ruwa asaba hawa bil ruwa mai yawa ya same ta fa ta ukulaha sai abin da aka shuka na abin da za a ci a gurin sai Allah ya bayar da shi da ifaini minki biyu fa in lam yusbuha wannan jigawar kuma da abin da ta samu eh, wadilin faqul da abin da ta samu bai yayyafa ba na ruwa da ba za ta yi ba to amma sai Allah ya ba da ruwa mai yawa kuma ta jika kuma Allah madaukakin sarki ya ba da amfani mai yawa shine in ka ba da sadaka na dukiyarka tsakani da Allah sai Allah ya mika ma lada in ka ba da ɗan kaɗan tsakani da Allah sai Allah ya baka lada ina fata an gane to ko ruwa aka yi mai yawa zai samar da amfani in aka yi ruwa kaɗan zai samar da amfani in ka bada dukiya mai yawa tsakani da Allah za ka samu lada in ka bada dukiya kaɗan tsakani da Allah za ka samu lada ina fata an gane karatun ko sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah akan da kuke aikatawa Allah mai gani ne to jazi kun kuma shi zai ba ku lada bihi akan abin da kuka sance kuna aikatawa na'am أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون wannan aya tana gwada mana yadda rayuwar mutanen kwarai take karewa idan kai girma in kai sarmantaka mai kyau za ka samu sufa mai kyau idan ka ga tsoho mara kirki to menene ake cewa salmunta ce ta ɓaci mashi ina fata an gane to misalin wannan za mu kawo hadisin abdullahi ibn abbas da yake cewa in mutum ya yi aiki nagari a farkon rayuwarsa to yana dacewa Allah baya ɓata masa rayuwa a ƙarshen rayuwa amma in ya ƙare rayu- rayuwarsa ta farko da mummuna aiki to in yi rashin sa'a bai tuba a tsakani ba to ƙarshen sa yana yin muni an gane sabon to shi ne yake a yawaddu a yahibbu ma'ana kuna son ɗayan ku a ahadukum ɗayan ku an takuna lahu jannatin kamar ɗayan ku ya kasance yana da gona shine bustanin ko min nakali na jibino wa anabi da kuma abin nan inabi tajri min tahta hal anharu ƙoramu suna gudana a ciki lahum fiha min kulli thamarat wato a cikin gonar akwai dukkan nau'in amfanin gona ta yi kyau ta samu yabanya wa asabahul kibar yana zaune da gonarsa ana jin daɗin rayuwa sai girma ya kama shi shi ne gona shi ne faba ifa min kibar wato girma ya kama shi walahu zuriyatu du'afa alhali yana da yara amma 'yan ƙanana wanda ba za su iya ci gaba da kula da gonar ba shi kuma gashi girma ya kama shi kaga an samu wani gap ko shi girma ya kama shi ba zai iya kula da gona ba su kuma yan ƙanana ne ba za su iya ci gaba masa da amfani da gona ba fa asabahu isarun sai wata guguwa mai zafi iskar ma mai zafi ba iska haka kawai ba ai guguwa kala kala ne akwai guguwa da za ta zo ta wargaza abubuwa ta ciccire ɗakuna ta ciccire bishiyoyi amma ba zafi akwai iska da za ta zo ita kuma mai zafi kowa ya dinga jin zafin su tana wargazawa To irin wannan iska da za ta zo mai zafi ko ba ta zama guguwa ba ita ne take sanya yabanya ta yaushi daga yaushi ta bushe daga bushewa ta yankwane daga nan shi na a rasa amfanin gona haka ne ko ba ka ba amma iska ta sanya ba ta busar da iri domin an yi ruwa ɗan kaɗan tsiro ya ɗan fito in dai ana iska ba mai zafi ba ce ba za ta kashe amfani ba to sai nan aka yi iska mai zafi fihi narun a cikinta akwai zafi fa ta raƙat sai gonar ta ƙone yake kazalika kun ga wannan misalin kamar haka yubayyinu Allahu lakum ayat Allah yake bayyana muku ayoyinsu ayoyinsa ko la'allakum tatafakkarun ko ku yi tunani cewa ku yi rayuwa mai kyau a farko don ku yi rayuwa mai kyau a ƙarshe ku yi abu don Allah a lokacin da kuke da damar bautawa Allah ma'ana ku ba da dukiyarku mai kyau lokacin da kuke da arziki wadatacce na halal idan kun girma ko dukiyar ta ƙare Allah zai rubuta muku ladan wannan abu ina fata an gane sallace يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض na'am ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا ولستم بآخذيه إلا أن تغلقوا فيه واعلموا أن الله غني حميد to nan insha Allah ya kirayi masu imani cewa ko ba ka da ruwa ko ba ka da kankamo to in ka tashi bayarwa ka bada mai kyau ko da ɗan kaɗan ɗin za ka bayar don mai shakku mai mai ƙauro shi yana bayarwa amma kaɗan shi na Allah ya ce wa mun yuka shahar nafsi fa ulaika kuma ba wanda Allah ya tsare shi daga ƙauro wayannan su ne mutanen da suka dace a gurin Allah suka samu rabauta To sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan ya kirayi masu imani ya ce an fi min ɗayyibati. Ku ciyar daga daɗaɗan abubuwan da Allah ya ba ku, mata sabtun abin da Allah ya mallaka muku ya zama rabon ku min malin a fassarar malin yake na dukiya. Ma'ana idan, na'am? Mene ne? Mata sabtun, wato abin da Allah ya ba ku na daga dukiya wa mimma akrajnakum wa mimma akrajna lakum min al-ardi da abin da Allah ya fitar muku na daga ƙasa wa samarat su ne amfanin gona wala tayammu mulka bisa minhu tunfiquna amma kada ku yi da nufin za ku ciyar da wani abu a matsayin ciyarwa ولستم بآكذينه إلا أن تقبضوا فيه alhali idan ku za a baiwa sai kun rinsa idanu a gare shi wa alamu ku sani annallaha ganiyun hamid Allah mawadaci ne hamidun kuma Allah madaukakin sarki shine abin godiya abinda wannan aya take karantar da mu shine ita dukiya idan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka ka yi sadaka da ita. To, a nan sai wannan aya ta kasa mana dukiya kashi biyu. Dukiya ta farko ita ce dukiyar da Allah ya baka na kuɗi, na tufafi, na gidaje, na arziki wanda ba yi da alaƙa da amfanin gona. Ana samu wani dukiyar ko ba a samu, to har cikinta ana so a yi sadaka. Dukiya ta biyu ita ce dukiyar da Allah ya baka na abin da ka noma ka shuka Allah ya fitar maka shi daga ƙasa ko daga bishiyoyi ka cira a lambunka ko daga gonarka ka noma ciyawa yayi amfanin gonarka ina fata an gane to wannan dukiyoyin da ka shige to akan su Allah yake magana shine Allah ya ce ya kore da yi imani an fi ku ciyar min batin daga daɗaɗa ma kasabtum abinda Allah ya baku na daga dukiya wa mimma akrajna lakum da abin da aka fitar muku min al'ad daga ƙasa na amfanin gona wala tayammamul kabisa minhu tunfiquna amma fa kada ku ciyar da mummunan abin da kuke da shi an gane na sha bada wani misali kai ne zaka bada riga amma ba zaka bayar ba sai ta yi roro da ita ta yi karingiya ba zaka iya sawa ba an gane ba irin wannan rigar zaka bayar ba sai rigar da kake sawa in ta kama ka je taro da ita sai ka bayar an gane kuma kar ka ba wa mutum abincin da kai in ka ci zai maka illa ka ka sai mangwar ka gatsa ka ji ya riɓe sai ka ba wani sadaka ka buɗe rake ka kankare zaka sha sai ka ga yayi ja yayi tsutsa sai ka ba wani a'a shine Allah ya ce to kar ka ba da duke walastum bi akidinahu abinda in kai zaka karba sai aka bawa illa an tagmidu bi sai ka ji ido karba a dole ce talauci ne da zaka karba ko kuma to na karba ne dan ina jin nauyin wani amma wannan abincin amma wannan rigar amma wannan tufafin Allah ya ce ba irin wannan sadaka za ku yi ba ina fata an gane wa alamu ku sani anna Allah ganiyun Allah mawadaci ne daka in ya wadata ku ku taimaki waɗanda ba su da wadata hamidu kuma Allah mai godewa ne daka ku yi abin da Allah zai gode mu ina fata an gane sallace الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Allah ya kira mu da ka ba da dukiya idan kana da shi sadaka. Idan kana da amfanin gona ka bayar sadaka. Saboda dukiya tana sa mutum ya zan kaman mai maye. Dukiya ta fitar da kai a hayyacinka ta sa ka sako. na karanta mana a nan waɗansu idan ka gansu a talauci Allah ya ga dama ya bar su haka don su zauna da imani da la'alla yana da dukiya ba zai taɓu ba sallah ba ba za ku gaishe a masallaci ba kuma ba zai yi daɗin mu'amala da jama'a ba sai Allah ya bar shi yadda za ku ji daɗin mu'amala da shi eh yau da aka kar a yi baƙin ciki da duk halin da Allah ya ajiye mutum Allah ya duba abin da shi ne daidai da imaninka to in wani Allah ya mallaka mar kuɗi fa sai samu ba abin da zai yi da wadata da jin daɗin duniya sai saba to sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ash-shaytanu yana tuna mana shi fa shaydan ya'idukumul faqra yana muku horo ne yana jan hankalinku da yana tsoratar da ku ne ku kun bihi yana tsoratar da ku ne bil faqra a talauci in an zo batun dukiya in ya ga zai auna dan haƙi ko shinkafa ya bayar da azumi sai ga to nima me nake da shi bayan azumi me zan ci Allah zai ciyar da kai in ya sa hannunsa aljihu zai bada kuɗi sai ya kasa to ya ilku wal faqar shedan ne yake tsoratar da ku game da talauci amma wa ya amurkum bil fahsha amma sai umarce ku da alfasha in ranar alfasha ta zo shedan baya tuna maka talauci amma in an zo sadaka dan abin da za a ci dan suturar da za a bawa mutane dan taimakon da za a hada wata tsohuwa a unguwa ko wani marar gata duk shedan sai ya riya maka yawanci ma sadaka canji ake bayarwa sai a ce akwai canji ko kuma ba da canji to wannan abin da zaka canja ka ba da shi mana aya ga Allah ne zaka same shi a lahira ko wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye sahabbai da dukiyar da mutum ya mallaka ya more ta a duniya ya ji daɗin ta da dukiyar da mutum ya mutu ya bari gado ƴaƴansa suka mallaka suka ji daɗi wanda ya masa sai sahabbai suka ce gwanda dukiyar da ya mora sai manzo Allah ce to dukiyar da kai sadaka da ita kai ciyarwa da ita kai taimako da ita ita ce dukiyar da ka mura wanda kuma ka tafi kabari a duniya to raba magada za a yi in kai in kai baka yi sa'a ma ba za su gina ba masallaci da dukiyar ka ba wani ma ba za a biya mar bashi ba wani ma ba za a tuna shi a aikin alheri da dukiyarsa ba ina shi kenan kuma sun halal din su ne sun riga sun ci dukiyar ka sun tafi to a kula game da dukiya idan mutum ya samu wallahu ya'idu wallahu ya'idukum maghfiratan Allah madaukakin sarki yana yi muku yana jan hankalinku ga wajen infaki da aka ce ayi zuwa ga kiran ku zuwa ga abin da zai baku gafara minhu da gare shi wa fadlan da kuma arziki wato rabo mai yawa wallahu wasi'un Allah mawadaci ne alimun kuma Allah ne ilimi na'am يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Ubangiji tabaraka wa ta'ala da hikima da yawa barin wani a wadata da barin wani a arziki da mai arziki ya taimaka wa mai akwai yana ba da zaman lafiya da bunƙasar arziki a ƙasa. Allah yana son masu arziki ya ba su, wanda ba shi da shi shi ma Allah yana son sa, yana so ka ba shi. Idan masu arziki suna sadaka, suna zakka, suna taimako ga wanda ba su da shi, za a zauna lafiya fa. Ko ba ka bari? Amma idan ka rike ka kankame baka ba kowa ba za ka ba kowa ba to ko addu'a ba za su yi baka ta alheri ba. Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya gaya mana game da Ubangiji a matsayinsa yutil hikmata man yasha Allah yana bada hikimarsa zuwa ga wanda ya so ma'ana ya bada ilimi ko ya bada wadata ko ya bada wani sirru na ilimi na ƙwarewar rayuwa zuwa ga wanda Allah ya so yana bayarwa wa man yutil hikmata wanda Allah ya bashi hikimar rayuwa na gane dukiya in ya same ta ya sadaka da ita na ilimi ya aiki da shi ya samu fasahar mu'amala da mutane cikin sauki wanda duk Allah ya bashi wannan faqad utiya khairan kasira hakika Allah ya bashi alheri mai yawa haka ne ko wa ma yadhakkaru ila ulul albab amma ba masu tunani a cikin irin wannan sai mutane ma'abota hankali Allah ya sanya mu daga cikin su sai Allah ya ce wa ma أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ni da abin da za mu yi saboda Allah, mu yi don neman lada da tausayin junanmu, wa ma an min nafakatin duk abin da muka ciyar na ciyarwa, wallahi Ubangiji ba zai rena ba, kuma Ubangiji zai ba mu lada, da haka manzo Allah yana yi wa mata magana sai ce, la ta haƙiran na minan ma'arufi shai'a, kada ku rena kyautatawa ko mi kankantarta, ko da za ka dafa akuya su kutum, ka ɗauki ɗan roman kofatar, ki miƙawa maƙwabciyarki annabi ya ce kada ki rena alheri. wato ko da za ka ware iya kafan akuya shi ka dafa ka ba da roman a makwabcinka ya fi a ce Allah ya arzuta ka da arziki mai yawa amma ba wanda yake amfana da arzikinka duk abin da ka ciyar wallahi Allah ya sani kuma Allah zai bada lada a kansa Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin abin da kuka ciyar na ciyarwa da wa ma nazartum min nazaratin da abin da kuka yi bakance kuka yi rantsuwa a kai ita bakance shi ne mutum ya yi alwashi da wani abu a Allah cewa in abu kaza ya faru ya faru sai ya yi kaza. To wannan abun in mutum ya mutu bai yi ba yana daga cikin haƙƙin ‘ya'yan mutum ko magadansa su masa. Kamar kana neman aure ka ce na yi alƙawari idan na samu auren nan sai na yi azumi goma ya zama bakance. Idan ka ce idan ina neman wani kuɗi na na sa wani gida na a kasuwa in na sayar na yi alkawarin sai na ba da miliyan guda sadaka misali fa to wani abin fa ya zama alkawari tsakaninka da Allah ya riga ya zama bakance kada mutum ya kuskura ya yi alkawari tsakaninsa da ubangiji ya ci alwashi cikin buƙatar wani abu kuma ya ƙi to in mutum ya yi eh au nazartin ko min nazar ko bakance daga cikin bakance fa inna Allah ku sani ubangiji ya alamu ya sani fa ijabikum Allah ne zai saka muku alaihi wa ma lizzalimina min ansar azzalimai waɗanda Allah ya musu arziki suka ƙi ciyarwa sun zalunci kansu ba su da mataimaka a lahira wanda suka yi alƙawari ma Allah suka ƙi cikawa suka tafi lahira da alƙawari a kansu imma na rantsuwa ne imma alƙawarin za su yi wa Allah wani abu suna da ikon tabbatar da wannan alƙawarin suka ƙi duka Allah yana gani kuma Allah madaukakin sarki zai musu sakayya a kai ina fata an gane sallacin إن تبدوا الصدقات فنعما هي na'am وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير na'am Allah ya ce in tubdu sadaqat idan kuka bayyana sadakar ku ma'ana kaman zakka ita zakka ana son ka bayyana tunawa mutane zakka yana da kyau wani ya fidda zakka ya bayar wani ya fidda zakka ya bayar zai zama alheri ga mutane su fitar da zakka su bayar kamar lokacin amfanin gona babu wani dalilin boye zakka kuma zakka a tara ta a hada ta wuri guda a yi mata tsari a bayar yana daga cikin tsarin musulunci ina fata an gane to in tubdu wa fi eh in tubdu sadaqati in kuka bayyana zakkanku fa in fa ni'im ma hiya ma dalla da abin da kuka yi ma'ana yin hakan ba laifi bane Allah bai kama ku da laifi wa in tukfuha idan kuma kuka koyi me ake so a koyi sadaka ita kuma sadaka hannunka na dama in ya bayar in so samu ne ba hannunka na hagu sai ya sani ba amma dan ka ba da sadaka wani ya ji labari ya maka fatan alheri ba laifi bane ba riya bane shi riya yana zuciyan wanda yayi idan mutum ya bayar ne ya sani Allah ba zai ba shi lada ba Za ku- abin da ya bayar ma zai zama haba a mansura kamar ƙura ce wanda aka sheƙa da ita ta tafi babu ladan da Allah zai baka domin ɗan adam baya iya ba wa ɗan adam sakamakon lada ita kuma sadaka ana yin ta ne don neman yardar Allah a samu lada ina fata an gane wayannan abubuwa guda biyu da bayyanawar da koyewar duk abin da muka yi Allah ubangiji madaukakin sarki ya sani da haka sai Allah ya ce ni wayan kuwa idan kuka ɓoye ko in kuka ɓoye Allah ya sani sai Allah ya ce to ku fuqara wa huwa khairul lakum idan kuka ba wa fakirai abinda Allah ya ce a basu na sadaka ko zakka wato wa huwa khairul lakum shi fa alheri gare ku to mu sani wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ga mana ne abinda duka muka yi wato yana yana yana gare mu kuma Allah zai ba mu ladan abinda muka yi kuma Allah ya kafura ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku daga laifuffukan ku ma'ana sadaka tana kankare zunubai sadaka tana yi wa mutum inuwa a ranar da babu inuwa a ranar alkiyama sadaka tana ƙara wa mutum lada babu abin da yake ƙara albarkar rayuwa irin sadaka da addu'a da sada zumunta idan mutum ya rike abubuwa guda uku nan Allah yana yi wa rayuwar shi albarka Eh, nafsi ya inganta har kaddara ana canza ma daga mummunar kaddara a baka kyakkyawar kaddara in ka kula da abubuwa guda uku wanda ya rike yan uwa na zumunta ya kula da su da wanda yake yawan ba da sadaka da wanda yake yawan addu'a ba a iya cin masa a tafiya sai wanda ya aiki fiye da nasa To, ubangiji yana kankar zunubai wallahu bima ta'maluna kabir lalle Allah akan abin da muke aikatawa masani ne sanin da babu kamarsa kuma zai ba mu labari dalla dalla ranar alkiyama akan abin da muka kasance muna aikatawa sai Allah ya ce ni ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laisa alaika hudahu shiryar da al'umma baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shirya ta wane ne walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya so wato duk yadda aka yi mutane ba a iya tafiyar da su a daidai sai dai ba a daina bakin kokari har a koma ga Allah mai wa'azi ba zai daina wa'azi ba mutane ba za su daina saba wa'azi ba aka za a karar da duniya yanzu Allah ya haramta zina manzo Allah ya hana annabi ya hana mutane sun hanu amma me wa'azi zai daina ba zai daina an hana shaye shaye Allah ya hana annabi ya hana mutane sun hanu amma me wa'azi ba zai daina ba amma lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa zakkir innama anta muzakkir kai mai wa'azi ne kawai lasta alaihim bi musaytir kai ba za ka dauki bulala kai hukunci ba wannan kuma sai hukuma sai doka kai dai wa'azi ne naka in kai wa'azi ka gama to man shirya ta wane ne ta Allah ne to shiryar da mutane ka buɗe zuciyarsu ka sanya musu yalwar kirji su daina rowa su daina tauri su daina kankamo su daina matsin hannu su daina nauyin hannu su daina kin kai ba mai iya yin wannan sai Allah wani komun duke sa ba zai ci mai kyau ba zai sha mai kyau ba zai dinka sutura mai kyau ba haka Allah zai bar shi in ya mutu a raba bayan Allah to ba za ka iya buɗe kirjin mutum ka canja masa tunani ba hankali kamar tsawo ne kowa da iya nasa kyakkyawar zuciya buɗaɗɗen kirji kowa da iya nasa da Allah zai ito annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ito ko mala'ika jibrilu ya kwantar da shi ya tsara kirjinsa aka ɗauko zuciyarsa aka fitar da ita aka wanke mummunan abin da ba a so a ciki saboda zai shugabanci al'umma saboda mutane wahalar shugabanci ne da su sanda guda ɗaya za ta kora shanu ɗari amma sanda ɗari ba za ta kora mutum ɗaya ba ya dinga zille musu yana ba su wahala dan ada akwai wahalar jagoranci to laisa alaikum gudahu shirya ba a gare ka ba walakin Allah ya hadi man yasha'u Allah ne yake shiryar da wanda ya so ya sa shi ya dinga bayarwa wani kuma a bar shi da abin da aka ba shi yana ta hanawa wa ma tunfiqu abinda kuka ciyar min khairin na alheri fa li anfusikum akawunan ku kai duk wanda ya sadaka dan waye yi kiran nan da qur'ani yake ai kyauta ai sadaka a miƙa a bayan annabi har wani zai je ta haddu ta habbu ku dinga kyauta Allah zai soye zai sanya soyayya tsakanin to duk wannan abubuwan da ake yi Allah madaukakin sarki ne yake kore wa mutum zuciya mai kyau na gaya mana a darasin shekaran jiya in Allah yana son ka da wani alheri ya same ka sai Allah ya sa ka tashi da dare da kanka ka yi alwala ka yi sallah ka roƙi Allah kuma sai ya baka ya nufi ya baka sai ya baka damar ka roƙe shi wani lokacin kuma damuwar tana ranka amma sai ta hana ka bacci ko baka tashi kayan addu'a ba ana samu wani ko ba a samu to shine dukiya kana da ita kana sha'awan bayarwa kana sha'awan masu bayarwa amma ka kasa ta rasa inda zaka yi da ita imam ibnu qayyim ce dukiya kamar kankara ce idan ka dunkule a hannunka ko ka lasa ka dan taba in baka lasa ba in baka bayar ba haka za ta narke in an jima idan take oho kai dai ka sha sanyi a hannunka ba za ka barka ba za ta narke eh Allah ya ce ni malam ina muke wale an fusi kun kon wa ma tunfiqu illa ibtiga wajhi Allah kada ku bayar sai dan neman yaddar Allah haka Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairi dan abin da kuka bayar na alheri wato kada ku ga yawansa manzo Allah a cikin hadisi yace sadaka da kyauta ba ta sa talauci babu wanda sadaka da kyauta ta talauta shi ku yi kyauta ku yi sadaka Allah zai kara muku Allah baya hana mai bayarwa to Allah madaukakin sarki yace wafa ilaikum kuma a hakan Allah zai saka muku ya maida muku dukiyar kuma ya ba ku ladan abin da kuka yi wa antum la tuzlamuna ko ko ba da wato ba ku zalunci kowa ba ko ba ku zalunci kanku ba ina fata an gane insha Allah darasin ma nan zai tsaya kuma yau ne karshen karatun mu a wannan shekara dama karba ne na kai dan uwa Malam Sa'id da ya tafi muna roƙon Allah ya karɓi umrarsa ya karɓi ibadarsa kuma ya saka masa da alheri na fatan in ya zo ya ɗora daga aya ta ɗari biyu da saba'in da uku in shekara ta yi in Allah ya sa da ranmu za a yi da mu Allah ya sa a karanta ta da mu idan kuma ƙarshen rayuwar kenan muka koma zuwa ga Allah daga nan shekara mai zuwa Allah sa ƙarshen mu farkon mu kyau kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani alhamdulillah yau ma mai martaba ya halarci karatun mu kamar yadda ya zo jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dafa masa shugabancin sai masa jagora sauran yan uwa da muka yi karatu da ku anan duka na fahimci kowa yana da shauƙin mu ci gaba da wannan karatu wannan kauna da kuka nawa alkur'ani Allah ya saka muku da alheri kuma Allah madaukakin sarki ya bada lada Allah ya ƙara mana fahimta cikin sa babba abu da nake kiran mu shine sauran darussa da ake mana a masallatai da Allah mu matsa mu koya al'ummar mu farfado mu haɗa kai akan addini mu raya kanmu akan musulunci mu gina al'umma musulma wallahi ba za mu yi nadama ba idan muna raye al'ummar mu ta mutu to mun yi hasara amma gwamnan mu mutu mu bar al'ummar mu a raye rayuwar al'umma ita ce addini idan ka je garuruwa da yawa baɗala da sakarcin da ake a wurare da yawa ba a yi ana mutanen mu suna cikin hayyacin su ko makarantu ka je in ka da limaman da shugaban addinin mutanen mu ne wallahi muna alfahari da wannan kuma muna muku fatan alheri Allah ya albarka a rayuwar ku na yi mana wata addu'a a fakaice tun daga farkon karatun nan har yau nakan ce nagari daga cikin 'yan kasuwarmu Allah ya sa albarka a kasuwarsu haka ne to da Allah ina fatan garinmu mu tashi mu ci gaba da kasuwanci mu rike kanmu da yin kasuwanci da gaskiya duk nagari a cikin 'yan kasuwa mutane na alheri suna musu addu'a a ko'ina mu tsaya mu kula da kanmu mu yi sana'a mu raya ƙasar mu mu raya al'ummar mu babban abin da yake gaban mu shine yi wa ƙasar mu addu'a kun ga ƙasar nan babu zaman lafiya babu ɓangaren da take zaune lafiya sai 'yan gurare kaɗan kuma Allah ya samu daga ciki mu gode wa Allah akan wannan zaman lafiya wannan taron namu na karatu wallahi waɗansu ba za su iya ba suna son karatun fiye da mu suna da karatun fiye da namu amma damar tsaro ba za su iya wasu ba kullum ina tuna mana mutanen da a yanzu haka ba za su iya azumi ba ba dan ba su da lafiya ba ba dan ba su da abinci ba dan waɗansu sun kama su sun kai su jeje sun ɗaure sun ce sai an ba da kuɗi sau wannan walakanci da mata da yara suke shiga da mazaje damuwa ce da ya kamata mu sata a cikin ranmu mu yi ta addu'a mu roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar duk wannan fitinar da ɓarnar da muke ji Allah saka ya kusa da mu mu a nan ƙasar addu'ar mu shine duk wanda zai kulla ya kawo mana kayan maye ko barayi Allah ya mana magani mu ba za mu iya ba amma Allah za ka iya in ba mu san shi ba Allah ka san shi in ya fi ƙarfin mu Allah bai fi ƙarfin ka ba duk wanda yake da hannu akan kayan maye da sata da barna a ƙasar mu Allah ya mana maganin sa idan muna wannan addu'ar dare da rana a cikin mu wallahi akwai mutanen kirkin da in su roƙi Allah zai karba don haka kada kowa ya rena kansa mu kama mu yi ibada abu na ƙarshe da zan faɗa mana shine wannan ibada ta azumi da muka yi makaranta ce ta koya mana wuni da azumi ta koya mana karatun Qur'ani, halattar gurin tarurruka, ba da sadaka dan Allah kada mu ajiye bayar da magana ta tafi. Ina fata an gane. Ni da jawabi zan yi a takaice shugabanni suna nan za su yi muku jawabi na ban kwana ni dai ina mana fatan alheri game da wannan karatu da muka yi da ni da ku duka ina roƙon Allah ya sa mana misali. Duk abin da na faɗa da kuskure ko tuntuɓan harshe na jahilci ko rashin sani ina roƙon ni da ku Allah ya gafarta mana. Abin da muka faɗa ba daidai ba Allah sa ka mu aiki da shi. Abin da muka faɗa daidai kuma Allah sa mu aiki da shi. Kamar kullum ina roƙon Allah ya dakatar da shugabanninmu Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu, Allah ya ji kan iyayen mu ya haɗa mu da su a aljanna, Allah ya ji kan malaman mu ya haɗa mu da su a aljanna, Allah ya dakatar da mu da ƙasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Abinda muke so na alheri Allah ka ba mu. Abinda muke so ba alheri ba Allah ka canja mana da mafi alheri. Ya Allah kada ka kwalla faran mu kan abin da ba shi da amfani gare mu a duniyar mu da lahirar mu. Duk abin da zai zama alheri ga ƙasar mu da al'ummar mu maza da mata Allah ka dakatar da mu a kansa. Allah ka ba mu damana mai albarka. Allah ka raba mu da kunci da matsin rayuwa da wahala Allah ka tabbatar da mu a cikin wadata da yalwa duk anan kowa yana da bukata irin tasa da mai rashin lafiya da mai neman aure da masu neman aiki da masu neman gida duk wanda ya mana zaton alheri ya roƙi mu ya shi addu'a a yau ya Allah ka fi mu sanin bukatarsa Allah ka biya masa Allah ka amsa masa ka tabbatar da alheri gare shi ina fatan mu hada a wani darasi na gaba amma wannan tafsiri na baro mai kaya ya zo ya dora a kayansa shugabanni assalamu alaikum بسم الله